أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin wani littafi na sai bukhari za mu tashi babi da yake magana akan aika wani daga cikin sahabbai zuwa ƙasar yaman shine jarir ibn abdullahi al-bajali babu zihab ko zahabi jarir ila al-yaman nan malam
قال المؤلف رحمه الله تعالى ذهاب جرير الى اليمن قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه الانصاري قال حدثنا حدثنا ابن قال عن ابن ادريس عن اسماعيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال كنت في البحر فلقيت رجلين من اهل اليمن ذا كلام وذا عمل فجعلت احدثهم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال له امر فان كان الذي تذكر من امرك صاحبك لقد مر على عدله منذ صلاته واقبل ميت وقبل أحمد حتى إذا كنا في باب الشريف وجعل لنا من قبل دخول المدينة فسألناه فقال قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا نخرج إن شاء الله ورجعنا إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بأبيه قال أفلا جئت به فلما كان فلما فلما كان يأخذ بعد فلما كان بعد قال هذه هو أمر يا أجل إن لك عليك سلامة وإني أخبرك خبرا إنكم ما شرعت لن تزالوا بالخير ما كنتم إذا أردت أميركم تأمركم في الأمر فإذا كان بالخير كانوا يوسف كانوا يوسف يذكرون عمل الذنوب ويذكرون عمل الذنوب
wannan babi ne da ke magana akan zuwan jarir yaman wannan jarir kamar yadda na faɗa shine jarir ibn abdullahi al-bajali ya je ne don ya kiraye su kuma ya yaƙe su idan sun ƙi karɓar kiran har sai sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba shi ne aika shi da aka yi zuwa karatun da makaranta a bayan cewa ya je ya rushe wannan gida na zilkhalsa ba ko zilkhalafa imam bukhari ya kawo hadisin daga abdullahi ibn abi shaiba al'abasi shi ne malaminsa a wannan riwayar daga ibn idris shi ne abdullahi al'audi daga ismail ibn abi khalid shi ne al'ahmasi daga kais shi ne ibn abi hazim daga jarir shi ne ibn abdullahi al-wajali ya ce kuntu fil bahar فلقيت رجلين من أهل اليمن ناكفا شيء البحر بالبحر في بالبحر يا كما تقول كنت بالبحر هنا البحر نجم دا وسمتاني غدا بيو a riwayar ibn asakir bil yaman sunan wurin maimakon bahar a a ce shi kuntu bil yaman eh ismu makani sai na gamu da wasu mutane guda biyu zakala'in wannan zakala sunansa a kamar yadda suke faɗa shi ne asmi fi'a asmi fi'a ko usmai fi'a shi wannan zakala sai kuma ɗayan za amr wancan suna cewa ibn haushab ibn amr dukansu waɗannan suna cikin masu masu mulki a Yaman wasu sarakuna ne zaka la masu mulkin su ba masarauta sarakuna ne wancan zaka la wannan kuma za amr ya gama da su bayan ya gama biyan bukatarsa zai dawo Madina su ma ɗin sun shirya suna so za su zo madina yanzu abin da ke so a gane waɗannan mutane guda biyu wasu manyan mutane ne sarakuna ne masu mulki ko ka ce jagorori ne na al'umma za ka la'in da za amri tafiya sai ta haɗa shi zai dawo madina su ma sun so su zo madina ya ce faji alci uhaddisuhum sai na zo ina musu hira da shi za kala da za amr da waɗanda suke tare da su ina musu hira akan annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga musu da saƙon Allah kenan yana ba su labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun ji kun ji muna tare da wani mutum mai kaza da kaza da kaza da kaza ko za su yi sha'awar bin addininsa sai shi zu amr din sai ya ce da shi فقال له ذو أمر معنى قال ذو أمر لجرير في ذو أمر في كشف جرير ابن عبد الله يقول إن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث wanda kake ba da labari wannan sahibinka da kake ba da labari wato yana nufin annabi ne ai mun samu labarin cewa ai ya rasu yau shekara uku da rasuwarsa kana ban labarinsa ai ya rasu mana shi wannan wato sarkin ko wannan jagoran na wannan al'umma zo amurke ne ke gaya wa jarir ibn abdullahi bajali to kenan sun samu labarin baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wa aqbala ma'i yace suka zo muka ci gaba da tafiya tare za mu tafi madina su ma za su je madina wani abu zai kai su ni ma zan je madina hatta idan kunna fi ba'd at-tariq har sai da muna kan hanya muna tafiya rufi alana rakbun min qibal al-madina sai ga wasu mutane matafiya sun taho daga madina shine min qibal al-madina sun taho fasannahum sai muka tambaye su muka ce yaya labarin annabi mana hadda jarir din yaya labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda daga Madina kuke faqalu qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ayya ai an dauki ran annabi ai annabi ya rasu shine qubida rasulullah an ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr kuma an sanya Abu Bakar shine halifa ba wanda su salihun mutane kuma suna cikin salaha suna zaman lafiya babu matsala insha Allah shekara uku منذ ثلاثين أي shekara uku da ta wuce annabi ya bar duniya har an sa abubakar ya zama halifansa faƙala sai suka ce da shi zulkala da zo amur akhbir sahibak kai jariru ka gaya wa mutuminka halifan kenan tana nufin abubakar anna qad ji'ina ga mu nan dai mun zo madina kam amma ba mu samu haɗuwa da shi ba kamar sun zo wata buƙatar su ne amma ba su samu ganin ko ba su samu zuwa wajen abubakar ba amma sai suka yi alƙawarin wala allana sana'udu insha Allah ka gaya masa wataƙila za mu dawo wajensa insha Allah wa raja'na ila yaman suka ce sai muka koma yaman shi kuma jarir ya wuce gurin sayyidina abubakar yace fa akhbartu ababakar bi hadisihi saboda waɗannan mutanen ana son su zo su karɓi musuluncin karɓan musuluncin su ko zuwan su gurin sayyidina abubakar ai jari ne da addini jarir da ya zo sai ke ce ai kaji kaji kaji na haɗu da waɗannan manyan mutane guda biyu hanya ta haɗa mu daga yaman zuwa madina ashe har sun samu labarin ma annabi ya bar duniya ashe suna bibiyan al'amuran mu sai abubakar ya ce afala ji'ita bihin me yasa baka kawo mun su ba irin waɗannan mutane manya kun tattauna da su a hanya me yasa baka kawo mun su ba abubakar bai ji daɗi ba ya ce wa jariru da ka sani da ka san dabarar da kai ka ɗauko musu ka kawo musu a wata riwayar sayyidina abubakar ya aika anas ɗan malik can yaman ɗin zuwa wajen mutanen yaman tun da waɗannan mutanen a yaman suke ya sa su fito jihadi saboda Allah sai shi wannan sarki zulkala ya haɗa kayansa ya gaba ya tafi ba a same shi ba shi ba a wannan autar riwaya kenan sannan sai shi falamma kana ba'du falamma kana ba'du daga baya kana ni zo amri sai zo amri yace da ni ya jarir inna laka alayya karama ina da wata kyauta wata karama wani abu na girmamawa da zan yi maka wa inni mukhbiruka khabaran kuma ina so zan baka wani labari innakum ma'ashar al-arab ku taron larabawa lan tazalu bi khairin ina shaida maka ba za ku gushe akan alheri ba ma kuntum iz halaka amirun tu'ammar ta'ammartum matuƙar in shugabanku ya rasu kuna yin shawara fi aka kalmar ta'ammartum ana nufin tashawartum kuna yin shawara ku naɗa wani shugaba ba ku bari don wani ya mutu ku ce ba za ku naɗa wani ba in dai kuna yin haka to ba za ku kasance cikin sharri ba alheri ne zai rinka jagorantar mana in kun kafu akan wannan ka'idar in shugaban ku ya mutu to za ku shawarta ku nada wani fa idza kanat bisayfi kanu mulukan yace ita shi harkar shugabanci kalmar kanat din tana koma ne kan al'imara shi harkar shugabanci a cikin al'umma idan ya kasance koda da takwabi ne bisayfi wato bil qahri wal ghalaba kanu to ko lalle sai sun kasance mana ko ku yi shawara ku nada wani a cikin ku eh cikin zaman lafiya ko in ba ku yi ba to ko da takobi wani sai ya zo ya yaƙe ku ya nada kansa ya zama shugaba kuma dole shi ne shugaban ƙwarai kuwa to kaga wannan yana nuna mana wato an ba mu an ba mu dama in za mu zaɓi shugaba mu yi shawara mu ga hanyar da ta dace da shari'a mu zaɓi shugaba ba wai mu bari sai yaƙi ko jini ya zuba ba sannan abu na biyu ba sai mu bari wasu ne za su kawo mana tsarin da za mu zaɓi shugaban da zai shugabance mu ba kamar yadda muke cikin demokaradiyya kuma ba tsarinmu ba ne tsarin wasu ne tunanin wasu ne amma abin da ake so Allah ya ba ku dama ku shawarta a tsakaninku ku duba hanyar da ta dace ku zaɓi shugaban da zai shugabance ku wanda ya dace shi ne ta'ammarsa amma tunanin da nake so ku yi shi ne kun ga yanzu ga munan mutane miliyoyi amma duk yawanmu muna zaune muna jiran sai amerika ce za ta gaya mana ko ingila za ta gaya mana tsarin demokaradiyya da za mu zaɓi shugaban da zai shugabance mu yanzu kaga wasu ƙasashen ba haka ba ne wasu ƙasashen suna bin tsarin da za su samu shugabansu wanda ya dace yanzu kamar ka ce saudiya kaga ba zuwa suke su jefa ƙuri'a abu layi a yi kaza zama ake a shawarta a tattauna can da can can a duba a gani manya su duba sai kaza yanzu idan za a naɗa sarki kaga ba demokaradiyya ake ba ina ba ku misalai ne akwai wasu mutanen da aka ware su suke naɗa sarki in sarki ya mutu to akwai wani kwamiti da ake da shi wane wane wane wane wasu manyan mutane ko a fada ko a wajen fada su suke zama su shawarta su duba cikin 'ya'yan sarki wa za mu ɗauka wane a yana da matsala wane yana da kaza a'a duka dukan dukan su ma ba za a ɗauke su ba wani za a ɗauka kaga ba demokradiyya ba to duk irin waɗannan tsare-tsaren musulunci ya ba ku dama ku yi tunani ku fitar da tsarin da za ku zaɓi shugabanku. In ka lura a kan zaɓen shugaban ba a fito ƙarara aka ajiye wani nassi wata ƙa'ida wadda dole ita za a bi ba. An ba ku dama tunda ku musulmi ne ku shawara a junanku, amma ba wai ku tsaya wasu su za su kawo kuɗaɗe ba yanzu ka duba yawan mu a Najeriya ka duba al'ummar mu amma wai ba mu da tunanin da zamu iya zaben shugaban mu ta hanyar da ta dace sai tsarin demokradiyyar nan da waɗannan arnar suka kawo mana wai dole su shi zamu su fa suna can fa yanda suke yi wai dole haka zamu ya dace da ku ko bai dace da ku ba su yanzu su tsarin su suna yin abin da ya dace da su ne yanzu demokradiyyar nan nan da kake gani nan gaba in sun zo sun gaba ta dace da su ba canja ta za su in sun canja kuma su ce kuma dole ku canja ku ta muku ba ta muku ba to wannan shine wato rashin yancin tunani da rauni da muke da shi ba sani ko ana fahimta na ko kun gane yanzu yawan mu a Najeriya ba mu san mu ba da tsarin da zamu zaɓi shugaban mu ba kuma za mu iya zama fahata da arnan cikinmu da musulmin a fitar da maslaha mu kawai abin da muke da bukata musulmi a yi abin da ba zai gindaya da sabon Allah a ciki ba shi ne kawai amma ko da an yi amfani da al'ada wajen zaben shugaban in dai bai saba Allah ba ba laifi Allah fitar da mu daga wannan bauta da muke ciki kuma yanzu da da za ku cibire gaba ɗaya ku ce a'a ga yanda za ku zaɓi shugaban ku kun zo da wani tsari sai sun turo da sojoji da kayan yaƙi sun yaƙe ku haka ne ku baka isa ka canja wannan tsarin demokaradiyyar ba baka da yanci ga shi ƙasar ku ce dukiyar ku ce al'ummar ku ne jama'ar ku ce menene ɗin ku ne yanzu kaga lokacin da manzo Allah ya wafati ai shawara sabai suke ta yi tattauna ai kaza a tattauna ai mitin a can ai mitin a nan ko ba ka bane ba ai maza maza maza maza a dora waye zai shugabanci mutane eh daga mutum kaza mutum ashirin a zaɓe a dawo mutum goma daga mutum goma a zaɓe a dawo mutum biyar daga biyar a zaɓe a dawo da mutum uku daga nan a zaɓe a dawo mutum kaza har a fidda wanda yake shine tatacce wanda ake kyautata musu zato ƙwarai kuwa yanzu misali idan za a zaɓa za a zaɓi gwamna Kano misali sai a ce a samo mutane goma ƙwarara da dukansu ana ganin sun iya cancanta su zama ai za a samu ko a guje amma fa cancantan fa cancanta ta adalci ba wai wanda ya fi kuɗi ba ba shi ba ne yake shugabanci ba wanda ya fi surutu ba a'a za a sanya wasu criterias ne rubutawa za a yi me kaza me kaza me kaza me kaza me kaza a rubuta sharuɗa kamar guda goma ko ƙasa da ko sama da haka sai a nemo mutum goma a ce ga su nan sai a datse to sannan sai a zo ana bin sharuɗan kuma duk wa ya fi kaza wa ya fi kaza ka ga wani adalci ne ba wani magana wa ya bada kuɗi wa yake da sojoji wa yake da 'yan sanda wa yake da kaza wa yake da kaza haka za a ci tacewa a ci tacewa a yi amfani da ainihin wato basira da dacewa har a zo a ce ga wani shi ne number one waɗannan mutane guda goma gaba ɗaya kuma wanda aka kawo daga farko duk aka zubar da tara to duk su kuma 'yan kabinet ɗinsa ne ba zai gudanar da gwamnatin ba sai da su tunda su ma duk sun cancanta su ne kansil ɗinsa ka gani abu mai sauƙi za a iya yi amma ina tunda ba haka amerika take so da ingila ba ba ra'ayi ba to shi yasa yace yana kuna cikin alkhairi matukar in wani shugaban ku ya halaka ko ya tafi ta'ammartum ta'ammartum ay tashawartum za ku shawara a junan ku ku zaɓi wani kuma lamarin shugabanci ko ku yi haka ko ba ku yi haka ba wani zai iya zuwa ya amfani da ƙarfin soja ko ya amfani da makami a yi ta yaƙi ya kakkashe wanda zai kashe kawai ya ɗari kujerar ya ce shi ne ya za ku yi da shi yasa ya ce fa'iza kanar bi saifi kanu idan shugabancin ya kasance ko ta kama sai da takwabi ne za a samar da shi kanu to lallai kuwa halifofin da haka za su kasance mulukan yak yardabuna ghadabal muluk wa yardawna ridal muluk za su zo su ɗare kujera su rinka fushi irin na masu mulki su rinka yarda irin ta masu mulki ma'ana sun riga sun zama shugabanni ya za ku yi da su eh babu shi zai hada ƙwarai da gaske to ai yanzu ma ni kana ji na ni fa yanzu a fahimta ta ko yanzu ma kusan wallahi da ƙarfin suke mulkan mutane haka ne mana tunda za a zaɓi wato za a zaɓi mutumin mutane za su je su zaɓi wanda suke so mutumin kirki amma wanda yake da kujera a hannunsa wanda yake da sojoji da 'yan sanda sai ya yi amfani da sojojin nan da 'yan sandan ya murtse zaben da shiga wanda yake so haka ne tunda shi ne yake kan kujera sai abin da Allah ya yi ga wanda bai ci sai ya ce wannan ba na yin sa wane ne ku ɗauko sunan wane kusa haka suke yi ba kwarai da gaske ko dai kun je kun yi zaben an ce a je a zaɓe an je an yi zaben an ce ku je ku zaɓi mutumin kirki wanda kuke so ina so ku gane illolin an ta matsantawa lallai mu zaɓi mutumin kirki yes mutane sun amsa za su zaɓi mutumin kirki to bayan an zaɓi mutumin kirkin kuma yaya mutumin kirkin zai ɗare kujera ya mulkin shi kuma wani kes ne sabo shi ma za ku iya zuwa duk ku je ku haɗu ku zaɓi mutumin kirkin in ba kun yi da gaske ba wala ba za su samu shirin kirkin ba mutumin banzan za su ɗauko su danna muku ga su nan da yawan su wani ƴan kujerar haram haram kuma wallahi malam wasu mutanen banza ne cikakku mazinata ƴan luwaɗi masu shaye-shaye ɓarayi marasa kishin addini wallahi galiban ɗinsu wallahi haka suke masu shan jini matsafa haka abin yake ba a so a faɗa amma shine hakikanin al'amari na gindin su waɗanda suke kusa da su za su gaya muku amma ga mutanen kirkin laifinsu ba su da kuɗi ga wani mutumin kirki ne in ya shugabance mu ya zama sanata ko ya zama ciyama ko ya zama ɗan majalisa ko ya zama gwamna ko dipiti gwamna ko kaza laifinsa bai da kuɗi a ƙasa so ba za ka yi labari ba wallahi sai kana da kuɗi ko kuma yana da kuɗin ba yi da hanya a sama ko bai kama can bayi da can bayi da can akwai wasu mutane shaidanu suna nan komin abin da kake da shi ko kaci wallahi idan baka je ka gana da su ba sai dai ka ji sunan wani a kowace jiha kuma akwai su tun daga federal har zuwa ƙasa to kaga yanzu ma in ka lura kamar ai amfani ake da ƙarfin kuna ana mulɗe mu nawa ne za a zo a yi ta zanga-zanga a yi ta ihu wallahi wani ba shi ya ce wani ne shi a murƙushe ku a sa 'yan sanda suna yawo da barkwanan tsohuwa duk wanda ya kaza a watsa masa ko wanda ya kaza a kama shi a zo a liƙa muku wanda ba shi kuke so ba dole ya zama shugaban ku ana masa jiniya kuna ganin sa gwamnan Allah ya isa ko sanatan Allah ya isa eh eh dole ya yi abin da ya ga dama tunda ba kuka ba shi ba kuma duk a lokacin ya hau mulkin abin da ya ga dama zai yanzu ga sunan fa muna gani suna tafiya ana ihu ana ba ma so ba ma so ba ma so a fili kana gani duk mutane suna nuna ba sa son su amma wallahi sai kaji sun koma saboda suna soja suna da ɗan sanda suna da kuɗi ba a son su ana cewa ba a so an gaji da su ba ma so ba ma so amma wallahi sai sun koma ko kuma sun fito din ba a son su amma tunda suna da kuɗi wallahi sai sun hau haka al'amarin yake ko ka yadda ko kar ka yadda ko ka ji daɗi ko kar ka ji daɗi saboda mai bamu da tsari bamu da shugabanci bamu da wasu a gefe wanda muke da su zamu tura su a gaba su neman mana yanci mu ce ba a isa ba dole wanda al'umma take so shi za a zaba dan sandan da kake gadara ko sojan da kake gadara shi za a je a bashi kuɗin cefane su ma duk corruption din yanda ake bawa talaka kuɗi ya haulayi ya dangula wani a banza haka ake bawa soja da ɗan sanda corruption kuɗi kuɗin da bai isa ishe shi cefane a wannan watan ba shi zai zo ya riƙe bindiga ya goyi bayan rashin gaskiya suna riƙe da bindiga suna kallo ana irgen ƙarya ɗaya goma talatin da bakwai ɗari uku haka ba irgen ake yi fa ana kuma ɗauka a kyamara wallahi talla gashi nan muna gani kuma da 'yan sanda suna riƙe da bindiga suna suna abin nan saboda wanda ake so ya shi ɗin dole sai ya ci ba mutane fa ala yin shi amma an zo irgawa daga ɗaya sai a tsallaka a zama goma daga goma sai ya zama talatin daga talatin ya zama ɗari uku daga ɗari uku ya zama dubu ɗaya daga dubu ɗaya ya zama dubu uku wallahi malam ana ɗauka ana rikodin a rediyo ana ji ƙarara yanzu akwai 'yan Allah isa haka suka hau kujerar wallahi tallahi a yanzu suka ci firamare election ɗin da wannan zaɓen kuma 'yan sandan suna kallo ya za ka yi za ka je ka shaƙe shi da wuya ne ka kashe shi ya za ka yi shi kuma kana zaune a rediyo za ka ji an sanar marasa gaskiya su zo su haɗu su tsaya kaga har da gwamna a ciki yana tsaye yana zare ido kamar munafiki ana sanawa yana kallo kuma ƙarya yake kuma gashi an gani a fili a je kotu ai komai to wannan shine nake gaya maka mu din ma kanmu yanzu din mulkin yadda ka san da ƙarfi suke dannan mu suke mulkan mu shine zahiri amma ina gaya muku duka me yasa ba mu da tsari ba mu da wasu tsayayyu da suka tsaya mana su wuce mana gaba kenan ba mu da yanci Allah ya saka malamai suna ta wa'azi a zaɓi mutanen kirki amma za ku je ku zaɓi mutanen kirkin sai sun ga dama su ɗora muku mutumin kirkin gashi nan ana kallo kowa ya sani wannan sarakunan sun sani su gwamnonin sun sani shugaban ƙasan shi ma ya sani wane duk sun sani sai an zo an yi zaɓen su zo su kafa manya-manyan riguna suna zazzare ido ana ana sanar da abin nan wani fa farfesa wai ana ba da labari wai ya zo shi ne yake shugaban zaben yana ba da labari ana aka ce yanzu kai yanzu ranka daɗe wannan abin da ka sanar haka ne ya ce kyau yau ai ba ku ga abin da na gani ba inda kun ga abin da na gani ai kuma hakan za ku yi ka san me ya gani miliyoyin kuɗi aka zuba masa ya ce ya ga kuɗin da ba zai iya tsallake su ba ga jami'ai sun zo mai gidan gaba ɗaya ya zo da waya an zuba mai kuɗi an ce ga yanda za ka sanar abin da ya je ya tara a lissafin sa wai shi profesa ne ana ganin yana zaune a jami'a ɗan ra'ayin da ya kwaɗe kwaɗe wa manyan wata ku zuba su damu suna cikin yunwa wallahi tallahi gaskiya ne mana dan ya zama professor yana cewa wadata ne kuma ba ku musu ba ku musu tsari ba ya ce tab a in kun ga abin da na gani kuma abin da za ku kenan shi kenan ya je sanar kuma an sanar shi kenan kawai wannan magana ina gaya muku kar ku ɗauka da ka nake faɗanta daga source nake gaya muku daga tushe nake gaya muku shine gaskiyar magana kuma aje a tambayi duk wanda za a tambaya eh yanzu Amerika da England da suke demokradiyyar ka duba su suka ce mai tsarin amma su ba sa yin haka su kaga arna ne kafirai ne amma wallahi ba a wannan abu a wurin su da zai taba yi wa Amerika a yi wannan rigin din ba wallahi in sun kafa doka ashirin za ka ga sun bi sha takwas ko sha bakwai ya fito fili karara yanzu nan kwanan nan ina karantawa fa wani gwamna ne daga cikin gwamnoni ko amerika ne ko ingila ne dan cin hanci ne aka same shi bai kai ya kawo ba cin hanci cin hanci aka samu ya karba aka zo kotu aka aka tabbatar wallahi yanzu yana kurkuku sun cire shi a gwamnan kuma sun danna shi a kurkuku tuntunin an sa wani a american amma mun tashi zagi za mu ce arna ne ba sa sallah za mu ce kafirai ne amma wallahi sun fi mu kwatanta gaskiya wallahi wannan dai wannan dai harkar duniyar dai da suka kafa ta wallahi sun fi mu binta to mu kaga mu yanzu Najeriya ba ma demokradiyyar ake ba iskanci ne kurin ake yi wallahi cikakken shaidanci da rashin mutunci muna fata Allah ka mana gyara amma muna cikin ciwo da damuwa duk lokacin da irin wannan shekarun suka zo sai mun rasa yadda zamu haka za a yi tsayi a yi tsayi a yi tsayi a yi tsayi sai dai Allah ke yi kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane hali da ɗabi'a da suke ciki wallahi sai sun canja da kawo kansu ita ce magana na'am Na'am. Yau ai ai dama abin da ke faruwa ka kula duk abin da aka gina shi akan san zuciya. Babu Allah a ciki, mantawa kake. Yawwa. Duk abin da babu Allah a ciki akhiru inna lillah. Sai za a yi damu akwai wata jam'iyyar gina annabi Muhammadu ne a ciki? Babu. San zuciya ne kullum. to mu abin da muke faɗa abu ma tsarin duniyar ma eh a duniyan can ma abu tsarin duniyar eh akwai adalci eh tunda an ce jama'a ku zaɓi wanda kuke so kai ka fito kai ka fito kowa ya zo abin da Allah ya bashi shine wanda jama'a suka fi so majority su a duniyar su ba to shine zai zama tunda shine jama'a suka fi so suka jefa masa to ya zaba to a duniyar yanzu a tsarin turawa su haka suke yi amma mu ba haka bane wanda yafi karfi wanda yafi kuɗi wanda yafi iskanci wanda yafi rashin mutunci wanda ya san yana da zare ido wanda zai iya sakin miliyan kaza akan harka kaza to shine shugaban ku ko kuna so ko ba kwa so kuma duk kuɗin da ya kashe sai kun biya yana hawa zai fara tara kuɗin da ya zubar wannan naira dubu dubu dubu biyu dubu uku da ya ba ku duk ku za ku biya wallahi tallahi ku za ku biya kuma har da riba ba eh har da riba da ninki eh ba ku je da ku karba ba suna jefa muku na karba ba yawwa to za ku biya kuma sai dai in kun karba kun cinye kuma to sai ku kada su to shine sai mai murna Allah ya dora musu asara daman tsohon kuɗi ne da suka sata yana nan a ajiye an rasa yadda za a yi yanzu rahoto yana nunawa yanzu a nan abuja ana an kama wasu gidaje wajen gudanawa gaba ɗaya daloli ne a ciki ba fa na kwantina da ake faɗa an kama trimol ko wane ne ko dala kaza gidaje ne daloli ne ake ta tarawa a ciki kawai za a yi da su wajen zaɓe yanzu an kewaye gidajen da jami'an tsaro nan an cika su da kuɗi to su masu kuɗin ba su fito suka yi kilemin ba su kuma su ma gwamnatin ba su fito suka faɗa suka ce kaza ba ana nan waɗanda suke gadin gidan dai sun san na su ayi kuma an faɗi me za a yi da kuɗin za a ba wa 'ya'yan kaji ne lokacin an zo zaɓe a watsa musu tsako gero da dawa su ci Allah gyara halin mu mu je malam هم يتلقون حير قريش حير قريش وامرهم ابو بكر بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن وهب عن هذه القصه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اباه قبل السائل وامر عليهم ابا عبيده بن الجراح وهم ثلاث فخرجنا وقلنا ببعض الطريق فنسي فنسي الزاد فامر ابو عبيده فامر ابو عبيده بازواجنا من ازواج من ازواج البيت فجمع فكان بزوجين تمر وكان يقول فكان يقولنا كل يوم قليل قليل حتى سمع فلم يكن يصيبنا الا تفرد الا تفرد تفرد وقلت ما تغني انت تفرد فقال لقد وجدنا فقدها هنا فليا ثم انتهينا الى البحر فاذا فاذا هو مثل مثل الزريب
الضرب مثل الزريب فاكل فاكل منها قوم ثمان عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بالعين من من أدنى من أدنى من أدنى فنصب ثم أمر براحلته ثم أمر براحلته فرحلت ثم مرت تحتها قدم منها طيب wannan hadisi yana mana bayani akan ghazwat sayfil bahr ake cewa ghazwat sayfil bahr ana nufin sahilul bahr وهم يتلقون عير القريش عيرا لقريش سنة ترن متفيانا قريشاوا وأميرهم شغبان ونم tafiyar a cikin musulmi shine Abu Ubaida ibn Jarrah kalmar ya talaqauna ana nufin sun fake suna jiran Qurayshawa su taho a raƙuma ne suke ɗauke da kayan abinci yace to haddasa Isma'il shine ibn Abi Uwais قال حدثنا كو حدثني مالك الإمام كنا دق وهب ابن كيسان دق جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه قال بأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسا الشيكرة تتكس النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك يا أيك قبل الساحل شنو شن ساحل البحر جهة الساحل كنا باكين كوجي وأمر عليهم أبو أبيدة هو أبا أبيدة بن الجراح yace Abu Ubaida shine Amir shine Ammara yasa shi zama shugaban kula duk inda Annabi zai tura mutane sai ya ce wani shine shugaban ku saboda ba a tafiya babu shugabanci su adadin rundunar da Annabi ya tura sun kai mutum 300 wa hum 300 fa kharajna sai muka fita وكنا ببعض الطريق منا كان هنيا منا تفيا فني الزاد فني دغ فنايا wato yafna ne karewa fanin abin da yake kararre sai guzurin mu sai ya kare shine azzad guzurin tafiya sai shugaban mu Abu Ubaida kenan tunda guzuri ya kare wannan nasu ya kare wannan nasu ya kare sai ce to duk sauran rundunar mutum ɗari uku duk wanda yake da wani abu da ya ɗan saura nasa bai ƙare ba ya kawo a haɗa wuri guda a sake rabawa ka duba in wantaka fa amara abu ubaidata bi azwadil jaishi fa jumi'a fakana fakana wato abinda aka haɗa ɗin sai zaman to mizwadai tamr wato ya kai irin kamar jaka jaka inda ake zuba mizwad abinda ake zuba dabino mazubin dabino guda biyu manya-manya kamar muka ce buhu biyu tunda mu a buhu muke zuba da bino ko yawwa fa kana yaqutuna kullu yawmin qalil qalil kowace rana yana ba mu kaɗan kaɗan kaɗan kalmar ya ƙutu daga ƙutu ne abinci shi ne sa ake cewa ƙuta yau ne yawwa wato yadda abin yake shi ne suna cikin tafiya guzurin wasu da cikin su sai ƙare wani yana da shi wani bai da shi sai suka kawo kuka ya za a yi sai ce to abin da za a yi a matsayinsa na shugaba ina son mu lura da wannan ka duba 'yan kwantakar sai ce ba mun tafi gaba ɗayan mu ba wasu guzurinsu yana da yawa wasu bai da yawa to wanda nasu ya saura duk a kawo a haɗa shi wuri guda da aka haɗa shi wuri guda ɗin to sai ce to yanzu zan rinka raba muku za a zo a sake rabawa ne gaba ɗaya amma sai ya bar shi a hannunsa kowace rana abin da za a ci ɗin sai ya zo ya ɗiba yana ba su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan cikin sauran na ‘yan uwansu ɗin nan da aka haɗe, hatta su kansu wanda na su ya sauran ɗin sai suka zamanto suna bin layi ana ba su, kaga ‘yan uwantaka kenan. Wannan yana nuna lokacin da ka rasa wani abu, to musulunci ya yarda ɗan uwanka ya taimake ka ya rufa maka asiri, rufa juna asiri. Ruwan gidanka ne ya lalace, maƙocinka yana da ruwa, sai ya turo maka ruwa. haka ne wataƙila asara ce ta same ka gobara abincin gidanka ya ƙone jarinka ya ƙone maƙocinka yana da hali sai rinka turo maka abinci a matsayin taimako ko abokai na kasuwa a haɗu a yi karo-karo a taimaka wanda ya faɗa cikin hasara ko wani yana cikin buƙatar taimako a ce jama'a kowa ya ba da abin da ya sauwaƙa a har haɗa mai goma mai ashirin mai ɗari mai dubu ɗaya mai dubu biyu a tara a haɗa a taimaki wani wannan shi ne rufin asiri social welfare ke eh kuma ga ta a cikin musulunci ba social welfare da za mu riƙe wannan zai mana amfani ƙwarai yanzu misali a gida akwai samari matasa kamar babanku ya bar ku ko mutum goma sha biyar kowannen ku yana da abin da zai yi amma wani ya fi wani ƙarfi to sai ku haɗa kanku abin da kuke nema kowannen ku yana so ya samu ɗan gida da zai zauna daidai gwargwado na rufin asiri wannan na magana ɗakin ku ɗaya uwan ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya ya za a yi sai a zo a yi karo karo a ce mu gina wa ne gida kowa a yanke masa me zai rinka bayarwa a wata masu hali a yanka musu mai yawa marasa hali su ba da kaɗan a haɗu a karo karo a gina wannan gida a ce kai an sallame ka a taimake shi ya aure a gina wannan shi ma an sallame ka a gina wallahi malam lokaci gajere za su ɗauka za su gina duk gidan duk ƴaƴan gidan da za a gina musu gida a taimake su dan Allah ba su rufa gidansu asiri ba ko aure a garin nan na sani wata rana na je wani wa'azi a nan cikin gari wallahi abin ya burge ni kwarai da gaske wani yaro wani ɗalibin mu ya aure sai na tambaya na gan shi miskini na ce kai ya aka yi ka samu gida ne ya ce eh malam na da gida ai har yau yana zuwa nan gurin na ce aka yi ce ai mu abin da muka tashi unguwanmu abokanai ne sai mu haɗa kai mu goma mu ashirin sai mu ta tara abin da muke samu sai mu rinka gina mu samu gida mai dan sauki irin unguwannin nan dan karamin fili za a yi mutum daki ciki da falo sai mu tara sai mu gina mutum daya kuma an zo aure ma sai mu taimaka mai in mun gama wannan sai mu yi wannan yace wallahi an yi wa mutane da yawa ni ma a wannan layin aka yi wallahi tallahi yaron nan na sani inda shi shi kadai ne wallahi bai da wannan gidan amma yana nan can wajen dorayi wajen cire shi ciren shi din dan gidansa dan rabin fuloti cikinsa da falo da ɗan shagonsa a waje da ɗan babur ɗinsa da matarsa ka duba wani yan uwa to ina maganar gida ɗaya yau abin da yake faruwa gidan kuɗi uwa ɗaya uba ɗaya in ɗaya ya samu wadata ya tsallake ya tafi kenan wallahi eh ko noma ko noma gayya ake yi a taimaka masa eh amma yanzu an daina yi shi yasa kuma asirin namu ke tone amma da muna yi da mun rufa kanmu asiri yanzu misali a nan mu yadda muke zaune sai wani mu ya samu rashin lafiya bai da kuɗin da za a kai shi asibiti gajiyayye ne shi yana wahala amai da gudawa da wahala amma bai da hali sai muka tara naira ɗari biyu ɗari uku mai dubu ɗaya mai wannan sai aka hada sai a tara mai kuɗin da zai je kwanta asibiti a gama mai tirci mai ya dawo ba mu rufa mai asiri ba wani wanda yake waje ya jiyo mu a'a amma in ba mu masa ba zai ta yawo yana neman taimako to wannan tausayin shi muka rasa kuma abin tausayi tun a gida ƴaƴanka ka lura tsakanin su in ba kai da gaske ba wallahi za ga yaya baya tausayin kaninsa tun daga gidanka wannan yana nuna ma in sun girma bayan ka mutu watsewa za su saboda baka gina su akan wannan ba kuma ka gina su akan in wani yana da shi yana da shi ba zai taimaki dan uwansa ba yanzu abin da yake faruwa kenan hatta a cikin gida ‘ya'yanka ne ga sunan amma ka tsaya ka karanta su za ga wani yana da son kai wani bai da tausayi wani in ya samu abu shi kansa kawai ya sani sannan ba a koya musu taimakon juna kafin wani lokaci ba za ka zo ka mutu alaji ka tafi ka bar yaran nan wallahi duk yadda kake son su ‘ya'yanka kana kallon su billahi azim wata ran za ka zama gawa zai zama ka tafi ka bar su babu kowa a gidan to gwanda tun yanzu ka koya musu kuma koyawa a aikace ba wai a baka ba ka sa a yi wani yana aiki a banki wani yana aiki a abuja wani kuma yana yana zaune miskini ne koyarwa ma bai samu ba kuma yana takardar sai ka sa 'yan aikin abuja da 'yan aikin bankin su taimaka masa rufa mai asiri su yi masa aure su gina masa gida ba kai za su yi ba kai yanzu nan kai ka riga ka tsufa ai wani gida za su gina maka ko me za su yi ma su taimaki 'yan uwansu kuma ka kafa doka ka ce za a yi duk wanda kuma bai baka ce ba ka yi bashi to ba a yi yanzu abin da ke faruwa idan yaro ya tashi a gida yana wadata shi kansa uban sai ya zama yaron ɗan uban a gidan sai ya zama yaron ɗan ne sai abin da ɗan ya yi so shi tunda shi uban yana ɗan samu ɗan yana taimaka masa to ko da bai taimaki ƙannansa ba to babu damuwa yana ɗan turo maka na kashewanka duk wata amma ga ƙannan suna cikin wahalar talauci ga mutum yayansa ne uwa ɗaya uba ɗaya yana da bukata bi isi tunkare shi ba wani 'yan uwansa sun zo gidansa ya bugo waya 'yan uwansa ne fa cikin su ɗaya babban mutum mai wadata da rufin asiri ya ce wa matarsa wallahi in baki sallame su ba wallahi sai na ci mutuncin ki in na zo gidan nan su tattara su bar min gida alhajin Allah babba ma wani mutumin babba a Najeriya babba mai babbar kujera mai miliyoyin kuɗi in kuma ƴan uwansa ne fa na ƙauye irin ƙanwarsa irin yarsa sun ga ɗan uwansa yana cikin ni'ima suka ɗan buga mota suka taho su zo su ɗan gaishe shi da ya ji matar ta buga masa waya ta ce ai ga baƙi nan an yi daga ƙauye sun zo ga gidaje ga boys quarter ba kowa ga wane ne ya ce a'a ajiye su a sama musu abinci a musu abin nan ba na nan sai na dawo wallahi tallahi da ashar wannan malam matar take fada ta ce malam yaya zan yi ashar ya bugo yana dura ya ce wallahi in ba su fita a gidan nan ba sai na ci mutuncin ki kuma ya gaya mai gadin sa daga yau duk wanda ya zo zai shiga gidan nan sai an mun waya an gaya mu in ba a same ni a waya ba a hakura a ce ba a samu alaji a waya ba ka ji ba malam me amfanin arzikin da Allah zai maka dan uwanka danginka na kusa da kai ma ba zai amfana ba mutum ɗaya fa da zai iya ɗauka cikin dangin sai ajiye shi ya taimake shi wallahi ba zai iya ba wallahi mutum ɗaya haka fa ake rayuwa ta bariki ba ruwana da kowa tun da ni na samu da ni da matata da 'ya'yana shikenan su kuma su je su mutu amma fa tare kuka tashi tare kuka yi wasan ƙasa nono ɗaya kuka sha dangin juna ne ku ba tausayi shi yasa muke wahala ko an samu abin sai kaga ba shi da albarka mutum malam yana da abu ba wanda yake amfanuwa da kai haka kawai Allah ya ta baka kai ɗaya kai kai wani ba zai ci moriyarka ba kai wai mai wayo ne kai wai kai a takura maka amma Allah yana ta baka kuma kana sabo Allah yana baka ba za ka taimake wani ba to mu sa wannan ababi na darasi da ƴan uwantaka don Allah ba sai gida ba ina ba mu misali ne a gida wato dan nuna mana lalacewa ta mutakai daga gida ma muke lalacewa to mutanen da a gidansu ma ba su yi wannan ba su ne za su zo masallaci ko anguwa su yi ana fara magana wance kai jama'a mu da zai wa kowa ya je ta kansa kawai kaji kai ba za a yi ba kawai saboda a gidansu ma baya iya yi amma shi taimako kuma mutum in shi za a yi wa shi yana so dan adam kenan in kai za a yi wa kana so amma ka haɗa kai a yi wa wani a taimake shi ba za ka yi ba yara masu tasowa ku zama masu tausayi ku riƙe ƴan uwan ku riƙe dangin wani ya zo yana kanin sa ya masallaci yana dukan sa yana zagi yana kaza kaza kaza sai baban sa ya ce da shi haba wani dan uwanka ne fa jinin ku daya wannan irin fada haka me zafi haka kai masa hakuri mana yanzu in na mutu na bar ku haka zaka masa abin da zaka masa kenan me maka haka kamar zai kashe shi kamar zai halaka shi Allah ya sauke manzo Allah ya ce a harhaɗa ai wannan shi Amir ɗin ya ce a hana suka zo suka haɗu suka kama yana raba musu ya ce yana ba su kalilan kalilan kaɗan kaɗan kaɗan ka ga yunwa suke ji da ba don sun samu tarbiyya ba sauran sabon na ce a duk wanda nasu ya ƙare shi ya jiyo kamar yadda yanzu ne duk wanda shinkafarsa ta ƙare a gida ko dawarsa ta ƙare a gida shi ya jiyo baka da garantin makocinka zai taimake ka kowa yanzu ta kansa yake yi shi yasa za ga mutane sun fito a gigice da safe wannan yana tuka mota yana gudu wannan yana rike da mashin fu wannan yayi can za a tafi ne ba farai da gaske za a koro ƴaƴanka a makaranta makocinka yana gani an kore su baka da kuɗin school fees wallahi ba zai musu magana ba zai taimaka ba ko duk yaran unguwa suna tafiya makaranta amma kai naka ba sa zuwa saboda baka da halin da zaka biya musu kuɗin makaranta wallahi ba wanda zai ce bari ya taimaka ma ya ba su ko wuta fa yanzu akan makalla ne yasa za ta zo tana yanke wuta billahi alazimu makocinka ba zai iya tsayawa ya ce ku bari kar ku yanke masa ba sha zai ku yanke baya biya wallahi tallahi wallahi tallahi ya tsoye ce a makocina ne me yake faruwa nawa ne bai biya bane a ya za a yi ko ka yi tafiya sai ka yi tafiya a zo a yanke ruwan gidanka makocinka ba zai ma ba a yanke wutar gidanka makocinka ba zai taimake ka ba dole kana ingila ko kana amerika ko kana saudiya ko kana niger ko kana kai za ka yi ta kula da gidanka ba ka da wani wanda za ka ce wai yau garanti sai kaɗan kaɗan ne akwai da kaɗan ba su da yawa wani makocin ma ai za ka yi kusan shekara ma ba ku haɗu da shi ba billahi azim shekara cur za ku yi ba ku haɗu ba ko jana'iza ko suna ko wani larura ko rashin lafiya ya kama ka ko ya kama shi ba ku taɓa haɗuwa ba haka muke ga munan gidaje katanga da katanga a haɗe a haɗe layi a cinkushe amma zuciyar a warwatse afan Allah ya ce haka muka ci ya ce sai wannan abin ya zo ya ƙare fakana ya ƙutu na ƙalil hatta faniya ko falam ya kun yusibuna wallahi ba abin da yake bamu daga ƙarshe illa tamaratan tamaratan dibino ɗaya ɗaya aka ramkala da abin ya zo ƙarshe sai da aka zo ana raba sojojin nan dibino ɗaya ɗaya mutum ya ci dibino ɗaya a yini ka kwatanta dibino ɗaya malam kuma za a tafi yaƙi za a tunkari abokanan gaba la ilaha illallah fa qultu ma tuguni ankum tamra me riwaya yace wa jabir dibino ɗaya me zai muku fa qala laqad wajadna faqdaha yo ai rashin dibino ɗayan mu mun ga tasirinsa wannan dibino ɗayan yana da amfani in aka ce babu ƙwaya ɗayan ma to tasirinsa illar yafi amma alƙalli mun samu ɗayan ka san ya suke cin dibino ɗayan tanɗarsa suke sai mutum ya ɗan ɓantari kaɗan yana ɗan goga yana ɗan jin zaƙin yana haɗewa yana ɗan ɓantara yana goga yana kai kai wallahi malam ƙwarai mai zagin sahabbai ba ya zama tsinanne wallahi mala haka suka rayu yanzu shi dan uwa abin ya shige shi yake to Allah tsine mai zagin sahabbai kuwa waɗannan su ne sahabban annabi wani kuma yanzu addinin sai zage su shi'a kenan kullum in ka karanta hadisi sai ka gane muhimmancin mutanen nan kullum shi yasa Allah wadaran jahilci wanda bai je makaranta ba aka zo aka dora shi akan wata mummuna aqida yayi asara saboda in baka je makaranta ba za ka gane wannan yace dibino ɗayan nan ai mun ga tasirin rashin laqad wajadna faqadaha hina faniyar lokacin da ma ɗaya ɗayan ma ya ƙare da kake cewa dibino ɗaya mai zai mana yau lokacin da aka zo babu ɗaya ma ai mun gane tasirin ɗayan ma ashe yana da amfani wuya kenan ka yi ni guda ka ci dibino ɗaya a yi ni guda kuma za ka je yaƙi sun manta haina ilal bahar ya ce muna cikin tafiya dibino ya ƙare guzuri ya ƙare sai muka ƙarisa muka je bakin kogi ka duba yadda Allah zai ba su taimako muna zuwa bakin kogin nan kai Allah mun gode maka ya Allah ka ba mu imani da tawakkali gare ka ya Allah Allah ka samu gane Allah Allah Allah ka sa mana kaunarka da sanka da yadda da kai malam ka duba halin da suke ciki malam suna cikin tafiya ba aune sai suka zo bakin bakin kogi suna zuwa bakin kogin nan fa idza hutun mislu adh-dharib sai ga wani kifi ruwa ya turo shi ya yi ambaliya ya turo shi girman kifin nan ya kai dutse kamar ka ce mun ga kifi kamar dala kamar goron dutse shine mislo zarib in an ce zarib a larabci wato irin dutse din nan kamar katon dutse kamar dai ka ce dala ko goron dutse kifi guda ɗaya ai kwarai bari in na dawo wani gobe gobe wani sati zan ba ku labarin wani kifi da aka muna cikin hadisin wani kifi da aka gano shi aka ɗauki hotonsa subhanallah a cikin wani babban ruwa ne aka same shi a nan cikin manyan ruwaye na duniya zan ba ku labarin kifin ku ga girmansa to ku duba wannan girman kifin nan malam kamar yanzu ka duba goron dutse ko ka duba dala zai ce a rufe yake abin nan subhanallah sai ga kifi su da suke cin dibino ɗaya sai ga nama iya ganin ka ruwa yayo ambaliya da shi ya zubar da shi kurum subhanallah jigawa guda yace fa akala minha alqawmu 18 laila mutanen nan mayakan nan gabaki ɗaya sai da suka yi kwana goma sha takwas suna yankan kifin nan suna ci bai ƙare ba mutum ɗari uku kwana goma sha takwas kullum safe da yamma shi za su yanka su gasa kaji ba daga dibino an dawo kifi shi ne fassara fa inna ma'al usri yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk inda ka shiga cikin kunci ka jira abinda ake so imani abinda ake nufi yadda da Allah kar ka yadda wani abu ya gigita ka a rayuwa ba da shi eh ba da shi Allah ka bani ya kuntata yanzu ban samu ba ya Allah ina neman ai mun tallafi a bani ka jira wato akwai daɗi malam kana cikin wani yanayi ka roki Allah Allah ya baka nutsuwa da kwanciyar hankali ya biya ma bukata akwai daɗi wallahi malam sai ka ji kai alhamdulillah yanda ka roki wannan Allah ta aljanna ma ka same ta akwai daɗi kana cikin kuncin ka roƙa ka roƙa sai kaga Allah ya yaye maka to wannan ya nuna kana da alaƙa da Allah kenan addu'o'in naka da ka roƙa wata iri sun amsu haka Allah ke lamarin shi eh wallahi eh wallahi yace kwana 18 ثم امر ابو عبيده بذلعين ابو عبيده yace a dauko hakarkarin kifin nan kwaya biyu kawai a cikin haƙarƙarinsa ƙashin kifi ƙashi ba idan kuna cin kifi ba kuna zare ɗan ƙashi ba to shi wannan kifin da aka zaro ƙashinsa guda biyu min abla'ihi a cikin ƙasusuwansa fa nusiba sai aka kafa ƙashin kamar rumfa ƙashi malam ƙwaya biyu ɗaya aka tsira shi ɗaya aka tsira shi aka kafa su sun ma'amar bi rahilihi sai ya ce a kawo abar hawansa a sa mata siddi raƙumi aka sa masa sidi faruhilat summa marrat tahtahuma raƙuminsa aka ɗora masa sindi ya wuce ta ƙarƙashin wannan ƙashin kifin falam tusibha kuma ƙashin bai taɓa raƙumin ba kaga yanzu da mai raƙumin bai taɓa eh shi yana kan raƙumin to bai taba shi ba yanzu kamar yanzu kamar nan duba wannan duba wannan filolin masallacin nan a kafa ɗaya na a kafa ɗaya na ai raƙumi zai iya wuce to kashin kifin nan ƙwaya biyu to kamar nan ne kaga ai wannan sun ja kaya sun ci kifi i wallahi raƙumi da wanda yake kansa da sirjinsa ya wuce bai taba shi ba wai wai saboda ba su da mita a lokacin ba su da abun aunawa wai so suke su gaya maka girman kifin yanzu wannan sun fito cikin kunci da kana tausaya musu yanzu gashi Allah ya ba su buɗi wannan yana nuna maka in ka shiga cikin kunci in Allah ya zo ya maka taimakon sai ya maka mai yawa mun gode wa Allah da ya bamu musulunci wallahi mun gode wa Allah wallahi mun gode wa Allah kuma daɗi kan malam sai a kiyama ma sai mun mutu insha Allah muna aljanna tsundum da taimakon Allah insha Allah Allah samu mutum muna kan imani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum